بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم فزان الرباعي a wani abu nake nan na ruba'i wato fili wanda yake dan hudu ne shi على مزيد فيه wanda aka dada a cikin sa kuma والهقات eh muna bati da kuma wanda yake muna kiri shi نعم wato kowanne daga ciki akwai wanda yake mazijin ne wato dan hudu ne aka kara masa harafi daya kamar yadda mun san dan uku akan kara masa harafi daya biyu uku da shi kuma dan hudu akan kara masa harafi daya har a kara masa harafi biyu inda mun san mun taɓa su dama baya wuce shida dama ايه shi ne irin shi wannan wanda ake kara masa ɗayan ne ko biyu da kuma wanda aka ilhaƙinsa da shi wanda shi kuma ba asalin ba ne kara masa aka yi domin ya zama ya dace da shi wannan mazidin ya zama yana tasarrufi irin tasarrufi irin nasa kawai نعم to shi ne mulakin نعم ينقسم الرباعي ruba'i yana rabuwa على مزيد فيه wanda aka إلى daɗa cikin قسمين sa zuwa kashi biyu مزيد فيه حرف واحد wanda ake kara harafi ɗaya مزيد فيه da حرفان wanda ake kara harafi biyu نعم فالذي زيد فيه حرف واحد wanda ake kara harafi ɗaya وزن واحد awa ɗaya ne وهو shi تفعلل ne ta fa'alala كتد حرج kamar ta da haraja نعم kaga da fa'alala muka faɗa shi ne ruba'i نعم to kaga an kara ta a baya zama ta fa'alala harafi kwaya daya a kara نعم domin fa'alalan ai shine rubai da muka magana wanda ya auna fa'ala ko kamar da haraja نعم shine والذي زيد فيه حرفان to da kara وزنان harafi biyu shi kuma awa biyu ne الأول na farko if'allala if'alala ka ihiran jama if'alala kaga fa'alala ne Na'am.
kaga nan ga alifi an kara Mhm.
ga kuma nun guda ko eh ga nuni an kara ita kuma na'am tsakanin aini da da lami na farko dami na farko fa'alala ya zama if'alala na'am kaga harafi biyu kenan na'am kamar ihiran jama Mhm. wasani if'alalla na biyu kuma if'alala Mhm.
haka shi kuma anan wajen an kara alifi a farko na'am don kuma an kara wani lami kuma Lami, da lami eh eh na'am a ga ya zama if'alalla Mhm.
Mm.
ya zama a tsakanin lamainin kenan a zai zama na ƙarshe kenan shine na ƙarshe eh dan dan fa'alala da muke da shi eh fa'alal fa'alala ko eh to kaga an kara wani na ƙari ya ila yau eh ya zama na ƙarshe kenan na'am kaga alifi ga kuma wani lami a can ƙarshe an kuma kara na'am na'am haka ne. ka iksha'arra kamar ishi sha'arra
wa ita ma'anna idan ma'anna eh idan ma'anna kaga alifi ga kuma nuni can an kara na'am a gadon yana maka cewa wannan domin hidima anna kaga abin da yake kaga ma din na ai shine shine aini ko to kaga ai alhamdulillah na zama ita ce lami ta farko kenan na'am to kaga shi kenan ɗaya daga cikin nunin aka ƙara kenan na'am da ƙarshe eh, haka.
a ƙara domin da mun ce wannan lamin ta farko ita ce a ƙara to da alifin sai zama ba asali bane kenan na'am to amma yanzu a nan wajen kaga nuni ce ɗaya daga ciki ita ce ba asali ba
na'am da ma'ana eh da ma'ana ana ko na'am ya zama hidima anna na'am ko eh kaga alifi da ma yana nan na'am kaga shi Daga wata nunin ta'ala wata ne ko nunin wata nunin eh wata nunin a kuma karawa shi ta'allala na'am
eh ita ko?
ma'anna haka ne eh shi ne
na'am wal mulhaqu bima zida fi harfin eh wahidin mulaki shi kuma da wanda aka kara masa harafi akwai mulhaki da mazidi da harfin wahidi na'am mulhaki ne amma mulhakin an yi ilhakin sa ne da wanda aka kara masa harafi guda ɗaya kawai na'am kamar yadda mun san akwai mulhaki ne rubai na'am ko na'am to mulhaki ne da mazidi da harfin wahidi kuma wannan na'am ya ci ala sittata awzan yana zuwa a bisa awo shida ala na walu farko tafa'alala kamar tafa alala na'am tafa alala na'am kaga akwai shi kansa akwai asalin wanda yake an har- ƙara masa harafin ɗaya wanda yake a wani awon tafa alala da eh ko na'am to shi ne
ka ta jalbaba kamar ta jalbaba na'am ta jalbaba
asani na biyu tafawu tafa'awala tafa awala na'am tafa awala na'am a ka ranar tarau rahawaka tara hawaka tara hawaka kaga tafa a tafa awala Mm, da fa alala ne na'am ko na'am fa alala ne Mm, to kaga wannan yanzu kamar wannan wawun kenan lami ɗaya aka canja ya koma wawi yanzu da kuma wannan na'am sai zama tafa alala maimakon tafa alala sai zama tafa awala tafa'awala eh Mm.
na biyun karshe wa lamin shi aka canja da wawi na ka tarha waka eh kamar tara hawaka na salisu na uku tafai'ala kamar tafa ala na kamar ta Ta shaidana shaidana.
ta shaidana na eh kaga ta shaidana kaga Na'am.
ta dan kenan Mm.
kaga tafa ala mm.
kaga nan wajen kuma yau kuma ya ce aka kawo na'am ita kuma ta ta- ta- ta zama tafa ala Mm.
eh ta da tsakanin fa kalma da ainihin kalma Mm. arabiu na hudu tafawala tafa ala na'am kamar ta jawraba kamar ta jawraba Mm.
shi kuma yau maimakon ya ɗan sai aka kawo wawi kuma Na.
domin ta fai ala sai aka ce ta kau ala na'am shi kuma wawi yau a gara
na'am alhamisu na biyar
ta mafa'ala eh ta mafa'ala na'am ka ta maskana kamar ta maskana na'am a yau kuma ga mini nan Mm.
a gara na'am asadisu salisu na shida ta tafa'ala fa'ala ka tasa ka kamar ta salka Ta salka, na.
eh ta salka ya yi rikin gina gina na'am kaga ta fa'ala Mm.
yau kuma kaga ya ɗinke a ƙarshe Mm.
aka ce ta fa'ala na'am
to wannan duk mulhaki ne kowanne daga cikin waɗannan guda shidan da muka faɗa kowanne mulhaki ne da
mazidin mazidi bi harfin wani na'am yawa kawai bambancin abin da za ka iya ganewa shine shi mazidi da harfin waye din idan ka duba harafi kwaya ɗaya shine kaɗai aka ce an ƙara masa daga cikin ruba'insa da yake ciki ne koma umai na'am shi ko waɗan- wannan daga ciki za a ga waɗansu abubuwan daga ciki ba asali yayi bane har har na hudun ma da aka ƙara kawai an ilhaƙin sa ne domin ya zama ya zama dan hudun kuma sannan ga ƙarin da aka masa har ila yau kaga ya zama dan biyar kaga kusan kace shi kaman harafi guda biyu daga cikin sa kusan duk gaba ɗayan su mazidai wannan mazidai ne kawai an ilhaƙin sa ne domin ya koma mazidi ya koma humashi kawai yawa amma shi asalin wancan za a ga cewa duk gaba ɗaya harafin guda hudun duk gaba ɗayan su asaliye ne harafi ɗaya ta ƙa ƙara shi ne bambancin yadda za a gane نعم والملحق بما زيد فيه shi حرفان malaki wanda aka ƙara harafi guda biyu shi وزنان kuma awo biyu ne na الأول farko إفعل للا kamar if allala نعم كإك ita أنسك an sassa نعم a ga in ka duba ka gani da yau gashi malaki ne da alifi dama ga alifi guda ɗaya sannan نعم kuma ga nuni نعم نعم
kafin ka duba kenan za a ga cewa akwai malaki dama na farko ɗaya daga cikin da muka faɗa ai mun ce wanda yake an ƙara masa harafi guda biyu shi ma akwai if allala aiko na ifiran jama إيه ko نعم to shi ne wannan kuma yanzu yau gashi if allala shi ma yanda ma- wancan din yake mazidu bi harfani Mm.
bi harfaini haka shi ma wannan mulhaqi din da mazidu bi harfaini shi ma awan sa ne Na'am.
domin kaga if allala ne wancan wannan ma if allala ne إفعل للا نعم wannan ba nuna ba ne ne?
Hmm?
Ni kama kamar nan da nuna.
kamar ik an saka na نعم.
kamar if allala إيه.
eh ya akwai gyara na Yawwa, ni kamar if an gala ne.
if allala ai dama shi muke magana shi yake magana shi ne if allala So, idan haka ya rubuta ma haka ne ya haka ne nuna ba.
an lalane Eh, haka ne.
don ka duba can akwai masjidin da harfai wancan shi ma a sama na farkon su if an lalane kamar ihran jama نعم Eh,
والثاني na biyu إفعل if الله Allah كإسلنك kamar islanka shi ma kaga wannan shi ma masjidin da harfai ne guda biyu wani نعم haƙi ne kai da masjidin da harfai ne نعم والفرق بين وزني إهران جمع bambanci tsakanin awo guda biyu na ihran jama wa ika an shi ne sasa asali kenan kaga ihran jama ai asali ne amma kuma masjidin ne da harfai bi ne harfai ne na'am ko na'am shi ne mulhaki kuma ita asali shi kuma mulhaki ne shi kuma da mazidi bi harfai ne na'am to shi ne zai nuna maka bambancin dan ka gane bambancin ne za amma duk kaga awan su dai ne na'am domin wancan if allala ne hiran jama duk an sa zama if allala ne na'am kowanne daga cikin awan su na'am illa ya ga shi wancan shi asali ne an ƙara masa harafi guda biyu shi ko wannan mulhaki ne da wancan asali na'am annan ika an sasa so a iya an sasa ihde lamaihi eh, ɗayan lamansa guda biyu za'idatun za'ida to za'ida ce wannan Ah.
sasa ɗin kusa ɗin da aka ce eh to ɗaya daga ciki za'ida ce na'am
za'ida ta ilhaƙi na'am ƙara ta aka yi ta ilhaƙi ce na'am abin da ta ƙara ta kawai don ta rasu ta zama kamar ta yi daidai da wanda yake a mazidi ne bi harfai na'am dalilin da ya sake na a ƙara ta na'am bi lafi ihran amma in irin jama fa shi kaga wannan irin jama da jimin da mimin ai su ne lami guda biyu ko to mm dukkanin su kowanne kuma asali ne shi na'am ba wani wanda yake ƙari ne shi qali fa innahu inna ma wa bi biyu asali ne asliya zai tani sami kaga su sun zama an asali ne su guda biyu to na'am bambancin kawai yadda za ka gane kenan tsakanin amma in ba haka ba sai ka ga awon awon duk ɗaya ne dai ne wancan irin jama an ci ƙara harfi guda biyar. shi ma wannan iba ita sasa shi ma iba allala ba wani bambanci na'am to kawai abin da za ka ƙara za ka gane kenan shi wannan ɗaya daga cikin sa ka ƙari aka na'am domin kawai ya zama ya yi alhaki da wancan na irin zama na'am tambihani wa tambihi guda biyu kenan al-awwalu na farko zahara laka mimma ya taqaddama bayyana gare ka da abin da ya gabata anna al-fi'la cewa fi'ili bi itibari ma datti da lura da sauran madodinsa idan muka duba a rabarwansa arba'atu kashi askan kashi hudu ne sulasi akwai sulasi dan uku wa ruba'i akwai dan hudu wa humasi akwai dan biyar na'am wa bi itibari hay'atuhu idan ka duba kuma da kamarsa alhasilatu wata min ce mai tabbata da al-harakat min harkati daga harkokinsa wasu kanati tsawar ɗauransa da wasallinsa sab'atu sab'atu wa wasu rasu da salasuna babi baban.
talatin da bakwai ne su ne abin da muka karanta kowane daga ciki in ka duba kowane da reshensa daga fa'ala dan uku ka duba ga shi fa'alan ya kasu kashi nawa ya kasu kaga wajen kashi shida muka ce ko Eh, muka ce ya kasu to na'am haka za ka ɗauki shi ma ruba'i da shi ma haka ne da- a- asalinsa nawa ya ya kasu na'am haka za ka ɗauki mamaji shi ma sannan ka gani sannan kuma har ila yau kowane daga cikinsu kuma wane ne majidansu wane ne mulakatu mulaqat na'am eh in ka duba za a gaba babi talatin da bakwai na'am shi ne za a ga sarrafa waɗannan na'am asani na biyu la yalzamu fi kulli mujarradin ba ya lazima a cikin dukkan mujarradi wanda yake matsalaci ba a ƙara masa komai ba kenan na'am an yusta'malu lahu a mazidan aiwatar da wani maji wannan ko dokar da muka gaya maka muka ce maka akwai fili dan uku a wanda za a ƙara masa harafi ɗaya ko kuma dan uku ba kuma kowanne in ka ga dama yanzu ka ga fili dan uku shi kenan sai ka ce bari ka ƙara masa harafi ya kuma dan hudu ba na'am ka ƙara masa biyu ya zama dan biyar ba Mhm.
ka ƙara masa uku ya zama ɗan shida Na.
ba wai kawai ganin dama ka ne kawai sai ka kiyasa kawai ka ga za ka yi haka a ba wai kowane fi'ili bane na'am yawwa wala fi kulli mazidin ba kowane kuma mazidi bane an yusta'malu lahu mujarradin kuma za a ce za a aiwatar da shi kuma mujarrad akwai wanda za ka gan shi a mazidin sa yake har abada a mazidin sa yake ba ka da ikon da za ka ce a'a bari ka bari shi ya koma a wannan ɗinsa mujarradin ya koma mujarrad ɗinsa na'am kamar yanzu iya yanzu iran jama'a ne kaga iran jama'a kake ganin sa Mm.
ka taɓa ganin wani harjama da za Karamba.
ka ce a harjama ne aka bari shi ya koma iran jama'a na'am duk irin wannan abu zara ga yadda ka gansu nan haka za ka ji shi da yadda yake ta yi wa akwai harjaman Mm.
amma ba musu amali ba ne kaga akwai fi'ile matattu na'am waɗanda suke akwai azalin su a larabci amma kuma yanzu an riga An sun riga sun mutu an daina amfani da su na'am kwata-kwata to irin waɗannan sai zama da cewa sai majidan watakila ake amfani da su waɗanda ka gansu dai haka za ka yi amfani da su na'am yauwa wa'an su gairin musamman ne ba a amfani da su to haka za ka yi amfani da su yadda zai su ba wai a wai dan an gaya maka akwai masjidi ana ƙara dan uku ana ƙara masa ɗaya ana ƙara masa biyu an ƙara maka kowane sai ka samu kuma dan fili guda ɗaya kawai sai ka ce bari ka ƙara masa a gane Na- na.
kamar yanzu hamura Mhm.
kaga dan uku ne Eh, gara ma akwai a habara ko na'am akwai ihimara ya ja akwai ihimara Mm.
ɗin shida na'am kaga daga uku ya koma hudu ja a hamara ya koma wannan kenan hudu ya kuma dan hudu ya kuma dan biyar himara sannan kuma ya kuma himara ka kara alibi ya zama dan shida na'am
to haka laraba kowanne suna da shi sai haka ba wai kowanne fili kuma sai ka ce bari ka dake shi kai ma ka ce ka kara daya ka kara wani abu na biyu ka kara na uku ba na'am a ba ba haka yake ba wala fi masu umila fihi ba'dul mazidati wala wala me fi masu umila wala abin da aka aiwatar da ba'alin mazidai a cikin sa akwai wani wanda za ka ga cewa shi ana kara masa ya zama dan hudu amma ba a kara masa ya zama dan biyar ba a kara masa ya zama dan shida to daga ba ka rikon da zaka zo ka ce to kai ma bari ka canja shi a bari shi ya koma dan biyar dan shida hakan dai dan hudun zaka bar shi a dan hudu da zan shi na'am
an yi su amana fihi ba'd al-ahara na'am wala wanda ba yake yana da ba'alin mazidai sai kuma ka ce zaka kara masa wani ba'alin a dai gidan rajin ka na'am ce ka kuma zaka kara masa wani ba'alin ahara na'am wani mazidin ahara kuma ka ce zaka mai da shi dan hudu ko dan biyar na'am bal la madaru fi kulli zalika Ala samai.
ala samai kaji malam kawai ka ji ka ji shine magana amma ba wai madari dai kawai dukkanin su sama'a ne ba shi da sai bane yawa to daga ba wai kai ne zaka kirkira da kanka ba kaji laraba suna yi shike da rike yawa yastasni min zalika thulathi eh lazim wai sai suna kenan ko To.
ana togo daga wannan ana togon sulasi allazim akwai sulasi wanda yake lazimi wanda ne sulasi lazimi
thulathi lazim
sulasi lazimi fi'ili wanda yake shi sulasi ne lazimi ne kawai da'ima yake sa yi
abu nan ce eh, faula fauna. Eh, gidan faula kenan eh, shine wanda dama su lazimi kuma lazimi shi yake zuwa baya zuwa mutane ko na'am na'am to shi yake magana sai shi kadai shine kadai wanda kake kana da ikon da zaka ce zaka kara masa wani abu kamar yadda mun faɗa a can nawo na'am.
ai shi wannan gidan baya ta'adda Mm, kana da ikon da zaka kara masa alifin da kulati ai mun faɗa a can nawo ko na'am.
ka kara masa alifin da kulati sai canja shi daga gairar muta'addin lazimi zai koma muta'addin da harfin wahida ko Na'am.
idan kuma da yana ta'adda ne da harafi guda daya Mm, idan ka zo ƙara masa alifin da kulafi sai canja shi daga muta'addin ne eh, ta'adda ne da yake hawa ɗaya kuma mai ta'adda mai hawa biyu na'am.
in ka zo kuma mai ta'adda hawa biyu ne kamar yanzu zana- zanna da sauransu ita kuma an ka zo ka sa masa harafi guda ɗaya a alifin da kulafi sai canja shi kuma yana kuma ta'adda zuwa ga kuli guda uku Maf'uli guda.
ai abin da muka faɗa kenan ko Na'am.
To a nan wajen shi kaɗai ne wannan lazimin shi Na'am.
ne kake ikon da zaka ce bari ka sa alifin da kulafi ɗin sai canja ya koma wannan shi ke sanya maka magana Na'am.
faɗin ziyarar alhamdadi fi awwali Awwalihi lita'adi.
ne da ta'adi wannan ƙarin alhamza ya kan zo a farkon sa dan me dan ya san mai ta'adda lazimi ne shi ya koma mai ta'adda Na'am.
sai ka Qala fi alifi zahaba a cikin zahaba ne sai ka ce alhaba zahaba ne kaga da baya ta'adda Mm.
in ka ce azhaba zai iya yin ta'adda ya zuwa hukumi Na'am.
saboda ka sa alifi Wa fi haraja.
ko haraji ya fita kaga baya ta'adda lazimi ne shi Na'am.
in ka fitar da shi zai kuma a haraja Na'am.
ko Na'am.
shine abin da yake magana Alhamdulillah.
alhamdulillah